الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه بايعك أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna biyar ga wata na bakwai shekara ta 1439 hijirar manzalla sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam daga bakka zuwa madina wanda haka ya dace wa 22 watan uku miladiya ta 2018 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wannan sai zamanto darasi na 25 a cikin littafin malam yana mana magana akan abin da ya shahi ruku'i yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i wanda kuma abu ne sananne cewa shi ruku'in nan iya ɗaya daga cikin rukunin sallah wanda idan ya tabbata ya kahu ya tsayu to sallah tana samun gurbin zama idan ya zamanto ruku'inka ya rushe to sallah kama ta rushe mazalla sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi guda biyu yana kabbara yana tahiya zuwa ga ruku'i Allahu akbar ya dauki tafin hannayen shi guda biyu sai ya ritsar da sai ya sa gwiwa sai ya sa gwiwar kawon shi a ciki kin haka yake musu haka yake rike gwiwoyinsu da ƙafa ba ga nan kuma nan damtsa shi guda biyu nisantar da su daga kafaɗan shi sai ya meke gadon bayan shi yadda aka ce ko da a ce za a zuba ruwa a saman gadon bayan manzallar sallallahu alaihi wasallam Allah ta karra da ruwan nan ya samu matabbaci da gindin zama saboda tsabage yadda gadon bayan ya daidaito sallallahu alaihi wasallama ba ga nan a cikin ruku'in nan bai ɗan kan shi haka ko bai sadda da kan haka kenan yana yi tsakatsakiya shi bai daga ba kuma shi bai sadda ba bayan shi yake karanta subhanu rabbiyal azim wa bihamdihi qawa uku da sauran irin kalan addu'o'i wanda aka karanta a baya wanda ba sai an maimaita su yanzu ba a bayan shi kusan mun tsaya akan inda malai yake magana tasowa daga ruku'i idan ka taso daga ruku'i da lafazin sami Allahu liman hamida imana istajaba Allahu man da'ahu ubangiji subhanahu wataala ya karba wa duk wanda ya roke shi duk wanda ya yabi Allah a cikin rukui Allah ya ji kuma ya amsa manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan lafazin na sami Allahu liman hamida Allahu rabbana wa lakal hamdu da sauran huskoki wanda suka zo idan aka yi dace magana ka ta zo daidai da hudun mala'iku manzalla sallallahu alaihi wasallam yake ce an gafarta maka zunubanka wanda suka gabata an gafarta maka zunubanka wanda suka gabata to bayan shi sai muka zo magana akan wanda kusa anan muka tsaya magana akan cewa lafazin sami Allahu liman hamida da mamu da liman kowa zai wadi ko kuma a shi liman kawai abin da yake kashe ce sami Allahu liman hamida ko ko mamu ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma a liman zai wadi gaba ɗaya kuma ku wadi gaba ɗaya to wannan akwai maganganu na malumai wanda kaɗan daga cikinsu za a hakaito a nan wanda malam ya riga ya kawo su a magana akan abin da ya sha a tasmiyar idan ka ɗauki mazahaba ta imamu malik kamar da yake cikin irshadu salik haka kuma magana tana cikin risala ta ibn abi zaid alqirawani wanda magana take cikin irshadu salik yana cewa shi ma liman idan ya taso ya dago kanshi daga ruku'i abinda zai ce sami Allahu liman hamida liman sai ya ce wal ma'mumu rabbana wa lakal hamd su ko mamu sai su bige da cewa rabbana wa lakal hamd sai yake cewa wal mutafarridu yajma'uhuma amma mutumin da allazi yusalli munfaridan wanda yake sallah shi kadai yace zai hudu guda biyun gaba daya zai haɗi sami Allahu liman hamida kuma ya haɗi Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya ce amma idan kuna sallah da liman idan liman ya ce sami Allahu liman hamida kuma mu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan maganar da ta zo a cikin irshadu sadiq ibn abi zaid al-qirawani a cikin risala yake cewa mutumin da yake sallah zai dago kanshi daga ruku'i yana mai cewa sami Allahu liman hamida yake cewa summa taqulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu in kunta wahdak idan zaka dago kanka ka ce sami Allahu liman hamida ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu amma in kai kadai kake sallah wannan maza wata Imam Malik kenan yake cewa wala yaqulu hal imamu amma shi liman ba zai faɗi Allahumma ba zai ce ba Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ka cewa wala yaqulu al ma'mum sami Allahu liman hamida su ma mamu ko ba za su ce sami Allahu liman hamida ba idan su ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu kenan an raba shi in liman ya ce kaza su kuma musu ce kaza kuma wannan magana da Imam Malik ya akwai dalili akai sai dai dalili wanda yake marjuhi an rinjaye shi manzala sallallahu alaihi yake cewa idan liman yace sami Allahu liman hamida to ku kuma mu ku ce Allahumma rabbana walakal hamd kamar yadda lafazin yazo manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yace sami Allahu faqulu to wannan fa'un din fa'un ce wanda take nuna cewa yana cewa sami Allahu liman hamida kawai kai tsaye abinda za ku haɗi shine Allahumma rabbana walakal hamd ko kuma a bayan kun haɗu kuma sami Allahu liman hamida to kun za ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wannan mazhaba ta farko imana maganar da malikiya suka yi al-imam shafi'i yake cewa annal musalli ya idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yaqulu fi hali irtifa'ihi sami Allahu liman hamida wai mutumin da yake sallah lokacin da ya dago kanshi daga ruku'i zai ce sami Allahu liman hamida yace fa idastawa qa'iman idan ya daidaita cak a tsaye ya kulu sai yace rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu kamar da muka faɗi anan ko akwai huskoki guda hudu kuma duka sai inganta sai yace rabbana wa lakal hamdu yake cewa fa innahu yustahabbu al-jam'u baina hadhayn للإمام والمأموم والمنفرد kaji mazhaba ta shafi'iyya suka ce abinda aka so a wannan a wannan gaba da liman da mamu da ma wanda yake sallah shi kadai me ake so yayi aljam'u ya hada gaba daya yace sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd wannan magana da al-imam imam imam ishi mazhaba ta shafi'iyya kuma irin wannan magana ita ce ata yayi ita ce Abu Burda yayi haka Muhammad ibn Sirin haka Ishaq ibn Rahawayhi haka Dawud da sauran malumai sun tayi akan wannan wannan cewa za a hada guda biyu aljamu aula min at-tarjih mazhaba ta Abu Hanifa suke cewa yaqulu al-imam wal munfarid sami Allahu liman hamida faqat kaga shi anan mazhaba ta Abu Hanifa ya ma saba wa malikiya a karan kanta tunda cayi ya qulul imam wal munfaridu shi liman da mutumin da yake sallah shi kadai abinda za su ce abu ɗaya ne sami Allahu liman hamida faqat in suka ce sami Allahu liman hamida sai ka kyale ko da kai kadai kake sallah rabbana wa lakal hamdunka tana ina suka ce batta kanka in liman kai ne kai mamusi rabbana wa lakal hamdu idan kuma kai kadai kake sallah shikenan ta ta fi shanun gwamnati to mala yake cewa an yi hikaya irin wannan maganan da daga ibnu munzir daga abdullahi dan mas'ud daga abu huraira da shu'ba da malik da da shismu ahmad da sauran malamai to waɗannan maganganu gaba daya duka magana ce akan wannan hadisai guda biyu hadisi na farko shine hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan liman ya ce idan ƙalar imamu sami allahu liman hamida sai ce fa'ulu to wannan fa'un in tana nuna cewa a taƙibu sari ko kuma a taƙibu ƙairar sari ma'ana yana haɗi dole ku bibici bayan shi da allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma ana nihin kuma sai kun haɗi sami allahu liman hamida to galibi idan hadisai misali guda biyu suka zo wanda kuma a zahirinsu ana yi kamar akwai cin karo da juna malamai suke kokarin ya ana suna kokarin aljam'u a hada tsakanin hadisan guda biyu duka aiki da su wannan hadisi na harko hadisi na biyu mazala yana ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah a cikin sallar manzala sallallahu alaihi wasallam akwai fadan sami Allahu liman hamida akwai fadar Allahumma rabbana wa lakal hamd to wanda suka ce kaza sun dogara da hadisin da suka ce kaza su sun dogara da hadisin daya magana bayan malamai sun bibiya maganganun gabaki daya da suka dunkule su da dalilan gaba daya maganar da aka ta yi zuwa gare ta ita ce maganar cewa da mamu da liman kowane ɗaya daga cikinsu zai haɗe guda biyun gaba ɗaya sami allahu liman hamida allahumma rabbana wa lakal hamdu mamu ya haɗi liman ya haɗi kowa zai haɗi to wannan shine abin da malin ya kawo a wannan wuri wanda kuma akan gabar da muka tsaya kenan matashiyar karatu malin yake bayyana mana cewa italatu hadha alqiyam wa wujubu litmi'nani fihi wajibcin wannan tsayuwa da za ka yi bayan ka taso daga rukuni kuma tsawaita shi shi wannan tsayuwa haka kuma da wajibcin samun nutsuwa a cikin shi kaga daga jin wannan magana ta malam italatu hazal qiyami tsawaita wannan tsayuwa na bayan rukuni sai ce wa wujubu litmi'nani fihi kuma da wajibcin nutsuwa a ciki kana cewa yana bukatar wani nau'i na lokaci kuma ga irin hadisan da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana malike cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadha manzalla sallallahu alaihi wasallam yana sanya qiyamahu hadha wannan tsayuwar da zai yi a wannan waje sai ce qariban min ruku'ihi kusa da ruku'in shi a wajen jimawa kenan ba magana bace na Allahu akbar kai ruku'i sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu kuma ka koma ka tayi sujada la ana bukatar nan ma sai ka yi sai ka nutsu shi ne ke ta yaji alƙiyamahu haza ƙariban min ruku'ihi kama ta ƙaddama ya ce bari ma dai kana ya kumu ahyanan wani lokaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tasowa daga ruku'i wani lokaci hatta ya kula alƙa'ilu har sai wani mai faɗa ya ce ƙad nasiya an ya kuma zan allah ba ya mance ba sujara zai ta yi saboda tsabagen da ke jimawa kenan kaga ba kadiya wace mata kaje kai tsaye ka kaje zuwa ga sujada hatta ya kula alqa'ilu qad nasiya min tuli ma yaqul malaki ta saboda irin tsawon jimawan da yake yi bayan ya taso daga ruku'i kuma sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'muru bil mi'nani fihi kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni akan nutsuwa a cikin wannan tsayuwar bayan ka taso daga ruku in ka tsaya sai ka nutsu wani irin umarni ne manzan laye faƙala lil musi'i salati sai ya haɗi wa wannan mutumin da ya muna na sallar shi khalladu ɗan rafi'u mi manzan laye ce mushi sai ce sun marfa ra'asaka hatta ta'tadila qa'iman yace sannan ka ɗago kanka daga ruku'i har sai ka daidaita kana tsaye kana tsaye kamar yaya fa ya'khudh kullu azmin ma'khadahu ya zamanto kowane kashi ya kama wurin tsayuwar shi ya tsaya dangargar wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake ta idza rafa'ata idan ka ko ka taso daga ruku'i yace fa aqim sulbaka ka ka daidaita gadon bayan ka ya tsaya cak kenan kare zaman to ka taso daga daga ruku'i baka ma gama mekiya ba kuma sai kai tazarci zuwa ga sujada wannan ka saba wa ka'idar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka komo ka tsaya kowace gaba ta kama wurinta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa warfa bayan ka zo ka tsaya gadon bayan ka ya daidaitu warfa ra'asaka hatta tarji al-izam ila mafasiliha haka kuma idan ka ɗago kanka daga ruku'i ka tsaya hatta tarji al'izamu har sai kowane ƙashi ya koma zuwa ila mafasiliha zuwa ga gurbin shi inda yake in kana tsaye kowane ƙashi ga irin wurin da yake ya zama toto ka irin wannan tsayuwa wanda kowace gaba ta kama wurinta sai malaika cewa zukira lahu kuma an ambata mishi annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar ɗayanku ɗaya daga cikin mutane sallar ka ba za ta cika ba sam idza lam yaf'al dhalika idan bai aikata haka ba manzo Allah sallallahu alaihi haka ya bayyana wa Khallad dan Rafi'u dole in ka taso sai ka tsaya cak kowace gaba ta kama wurinta ta kama mazanninta in yi so a lokacin zaka je zuwa ga abin da yake sujada ne kenan bayan ka tsayu komai ya kama wurin shi kuma ya zama to akwai nau'i na nutsuwa tare da kai wa kana yaqulu kuma ya kasance manzo Allah yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu bayna ruku'iha wa sujudiha sam ubangiji subhanahu wataala baya kallon sallan bawan da la yuqimu sulbahu bayya daidaita gadan bayan shi bayna ruku'iha wa sujudiha tsakanin ruku'i zuwa sujada kenan a yana zai daidaita gadon bayan shi lokacin da ya tsaya ya taso daga ruku'i he tsaya ya daidaita gadon bayan shi tsab sai so tuko hete zuwa ga sujada amma in bawa bai haka ba to Allah baya kallon sallar shi to kaga aikin ai da yawa ne Allah taimake mu gyara to a wannan sune dalilan da malai ya kawo akan tsayuwa bayan rukuni haka kuma da wajibcin kafuwa da tsayuwa akan abin da ya shahi nutsuwan da zai zo a cikin wannan wuri yanzu mas'ala ta gaba duk da cewa malam bai kata anan ba in aka taso daga ruku'i za a kama hannu ne ko kuma za a sake shi khilafun bainal ulama sabani tsakanin malamai daga cikin malaman da suka ambato wannan matsala akwai ibn hazm rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi al-muhalla al-muhalla mujalladi na biyu safaha ta 112 ibn hazm yake cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka tayi akan wad'ul yadi al-yumna 'ala al-yusra ba'da ar-raf'i min ar-ruku' yake cewa ghayra anna an-naqla anhu ghayra sarih yana ɗaya daga cikin mutane da suka tahi akan cewa za ka ɗora hannunka na dama akan na hagun bayan ka taso daga rukuni ibn hazm wannan shi ne abin da ya ta zuwa gare shi nasu kuma yana nan amma wasu daga cikin malaman shafi'iyya su ya tasiruna ala zikri sunniyati wad'il yumna ala al-yusra fil wuqufi ba'da ar-ruku' su suna ga suna takaita akan ca'a sunna ne bi ma'ana dora hannun dama a saman hannun hagu bayan an taso daga ruku'i to da wasu maganganun da malamai suka yi shi dai maganganu ne guda biyu wanda kuma abin da ya kai zuwa ga malamai su tattauna su ƙara wa junansu sani rishin wani nasti sarihi akan cewa za a dora an dora hannun dama akan hannun hagun bayan an taso daga ruku'i ko ba za a dora ba maganganu ne guda biyu malaman da suka tai akan cewa za a dora me dalilin su sun dogara da irin waɗannan hadisan da aka karanta a baya cewa a cikin sallah su hannuwa tun daga fara sallah har ƙare sallah gaba ɗaya akwai akwai inda ake dora su ba a wani sakanan kawai karazube idan kana tsaye za ka runguma su ko suka ce in kai ruku'i ka kai ruku'i sai ka dora aka ce ka dora su a sama ina guyoyinka to suka ce kenan automatikiyan sai a fahimci cewa in aka taso daga ruku'i ma duk da ba hadi ba na ya kamata a dora su a saman kirji yace saboda aka tai sujada ma aka ce ma ga yadda zaka dora su an ka taso daga tsakanin sujada ka guda biyu har aka ce ka dora saman cinyoyinka aka ce an ka zo yin tahiyya ga yadda zaka ma na dama ga yadda zaka ma na hagu suka ce tun daga fara sallah har ta su hannaye ba su da ta zama ko ina akwai abin da za su yi to kasance akwai abin da za su yi kenan kawai kai tsaye abin da ya kamata lokacin da aka taso daga ruku'i kenan ɗora hannun dama a saman hannun hagu kamanceceniya da tsayuwan sallah da aka yi na hadu mun gane wannan to sai su wannan galibi kusa kusa da suka ta yi zuwa ga wannan su ne irin su bin baz rahimahullah wanda shi a cikin matsala da suka kara wa juna ilimi da shi da muhammad nasiruddin albani wanda ya wallafa wani littafi shi kuma wallafin littafin ne yana gaciya a'a babu hirar dora hannun dama akan hannun hagu bayan an taso daga rukuni ala shiga ta malam me dalilinka yace saboda babu wani dalili wanda yazo yace ga yanda za ku shi duk abin da ya shahi ibada wani abu ne wanda yake tauqifi tauqifi bi ma'ana idan muka zo sai mu tirs mu tsaya mi addini yace sai mu aikata ba mu ce ba a ya kamata ai kaza ko kuma za a iya fahimtar kaza a ƙarƙashin kaza a kawai abin da za ka yi shi ne in aka ce ka yi ka yi an ba a cewa kuma to ka bar abin a ɗabi'an shi yadda yake na asali ko ya ce a harkon sallah an ɗora hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah saboda dalilai sun wuce a lissafa wanda mun karanta su anan wanda suke nuni akan wajibcin ɗora hannun dama akan hannun hagu a runguma a saman ƙirji lokacin da aka ana cikin sallah sai ce to amma ba a yi magana ba a tsakanin ruku'i haka kuma ba a yi magana a abin da ya shayi sujada abin da ya tsakanin tasowa daga ruku'i aka taso kenan babu wanda ya ce ga inda za a ɗora babu wani dalili akan haka suka ce to na haka tunda babu dalili a kyale mutane kowa ya taso daga ruku'i ya yi ya saki hannun shi to gaskiya suna daga cikin masail wanda masail ne khilafiyya matsaloli da an samu saɓanin malamai a kai kuma asalin saɓani ya samu tushe daga adamu wujud nassin sarihin fil mas'ala babu nassin sarihi a cikin mas'alar sai zaman to malamai suna tattauna tsakaninsu kuma hamdallillahi bai ɗaya daga cikin abin da in kayi shi zai warware sallah ko an baka shi ba zai warware sallah kenan maganganu ne guda biyu mas'ala ce khilafiyya wannan kuma wani lokaci malamai idan ya zama to irin wannan mas'ala ce wadda a matsala ce wadda ba a samu halli a kanta ba bi ma'ana dalilan da kowa yake da suna kan kan kan kowa an yi haɗi sai ka ji cewa a lalle wannan shi ma haɗi akwai maganar shi shi ma an yi haɗi sai ka ji a lalle shi ma wannan akwai maganar shi to a nan idan ka zo an ta muhayyar na gada maka ɗora hannunka an gada maka sake shi amma dai wataƙila abinda muhammad nasiruddin al'albani ya haɗi zai kasancewa kusa da kusa da daidai wallahu a'lam a malam bayan ya kare wannan babi ya kawo masail da dama kaɗan daga cikin waɗannan masail in yake cewa mas'ala ta harko a cikin wannan unwani na wujubu litmi'inan fi ruku wa idalatu ruku tsawaitawa kuma da wajibcin samun nutsuwa a ciki malam ya daga wannan unwani daga titirkin da malam yama hadisan yace muna iya ganewa akan cewa mashru'iyyatu idalati hadha alqiyam shar masha'a an shar'anta wannan tsayuwa ya zama to iya da wani nau'i na dan jimawa kadan sai ce wa huwa wa huwa alqiyamu ba'da arruku'i alladhi yakunu qabla sujud kenan wannan tsayuwa da ake bayan an taso daga ruku'i kafin aje zuwa ga sujada kenan mas'ala ta farko iya da kyau wannan tsayuwa ya zama to iya da nau'i na dan jimawa kadan kuma a samu nutsuwa a cikin shi mas'ala ta biyu malati fi hadha almahall hal yushra wad'u al-yumna 'ala al-yusra shin an shar'anta dora dama akan hagu ko ba shar'anta ba yace zahaba ahlul ilmi ila mashru'iyyati wad'il yumna ala ala al-yusra fi hadha al-qiyam wasu daga cikin malamai sun ta akan cewa za a dora hannun dama akan hannun hagu a cikin wannan tsayuwa menene dalilin ku suka ce hadisin khalladu dan rafi'u mi hadisi yake cewa mazala ce sun marfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman sannan ka dago kanka daga ruku'i har sai ka daidaita kana tsaye yake ta fa ya'khudhu kullu azmin ma akhadahu kowane kashi ya dauki gurbin shi suka ce to wannan shine dalili akan cewa kenan dora hannun dama za akan hannun hagu kamar yaya kowace gaba ta koma wa gurbinta na kahin ayi ruku'i mun gane hadisin kowace gaba ta koma gurbinta na kahin airuku'i kahin airuku'i hannu aina yake yana saman kirji suka ce to nan abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam yake ni da yake cewa hatta ya'khudha kullu azmin ma akhadahu bi ma'ana kowace gaba ta dauki wurin ta irin yanda aka yi tsayuwa kahin airuku'i kaga ai dalilin sojihi ne akwai nau'i na kamshin wannan a ciki maliki ta ƙalu sai malaman suke cewa fa ma'ana ƙaulihi kenan ma'anar faɗar shi sallallahu alaihi wasallama ya ahu kulla azmin ma akhazahu wa fi riwayatin hatta tarji al'izam ila mafasiliha qalu ya'ni ta'ud ila wad'iha qabla dhalika bi ma'ana qabla ruku ta koma akan yanayin ta na kahin ayi ruku'i kahin ayi ruku'i hannun dama yana sama hannun hagu bayan an taso daga ruku'i ya zama to akan wannan yanayin wannan shine dalilin su sauran abubuwa da malam ya kawo suna da yawa kwarai da gaske sai da hujja ta biyu ko kuma in ce magana na biyu shine da suke ga cewa a idan aka taso daga ruku'i abinda za a yi shine me shine a saki hannu a saki hannu kamar yaya shine malam sai ya kawo dalilan su ma'ana yayi magana mai tsawo na harko yake cewa abu ne wanda yake tauqifi abu ne wanda yake tauqifi bi ma'ana tsayuwa za a yi sai an samo dalili da yake nuna cewa a hannun dama za a dora shi a hannun hagun bayan an taso daga ruku'i matukar babu wani dalili akan haka to a kyale mutane to shi kuma anan bazmul malamin da ya sharhin sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi yatarajjahu indi wallahu a'lamu sai ce magana mafi rinjaye a tsakanin waɗannan maganganu guda biyu na za a ɗora ko ba za a ɗora ba ya ce Allah shi ne mafi sani ya ce annal mashru'a ba'dar ruku huwa irsalul yadai ya ce abinda yake ga cewa shi ne abinda yake daidai mutum ya saki hannayen shi bayan ya taso daga ruku a daidai lokacin da karkar hararen mutumin da ya kama shi ma ga irin nassin dalilin su ko kowace gaba ta koma wurinta irin na kafin a rukui kai kuma ka saki hannunka saboda babu wani nassi sari'i daga manzala sallallahu ko kuma a cikin sahabban manzala sallallahu alaihi da yake nuna haka shi albani abin da yake cewa wai irin wannan matsala mai girma ta sallah a ce misali ba a samu wani nassi ko dirsu ba ko a ce ga wanda daga cikin sahabbai ya aikata yace kawai dalili ne akan cewa hannun da sake shi ne aiki inda ana kama shi bai kamata ba a ce gaba ɗaya sallar sahabbai da suka yi ba a samu riwaya ba wani asar wanda yake nuni akan cewa aka taso daga ruku ana kama hannu shi abin da ya tsaya kai tun daga fara an ce a kama hannu kenan ya kamata in ka taso daga ruku'i ma sai ka sake runguma hannayen kayan ka ta zuwa ga sujada ya ce amma ba a samu ba ya ce shi kuma a cikin ayyukan ibada babu aikin da aka samu detai a cikin shi imana aka same shi filla-filla sama da sallah to bayan da za a ce akwai kama hannu tsakanin tasowa daga ruku'i zuwa sujada kuma ya zama to ba a samu wani nassi akan shi ba da aka yace a bar mutane akan in aka taso daga ruku'i kenan kowa suke hannun shi to sha bazmul kenan ya tafi zuwa ga abin da malam ya tafi akan shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ke ce la la wad'ahuma ala sadri yace babu zancen a dora su a saman kirji me yasa sai kawo su daga cikin dalilai shi zamu karanta kaɗan daga cikinsu ya ce anna salata hiya a rukunu sani fil islam ba da shahadatai ya ce mu sani cewa sallah ita ce rukuni na biyu bayan shaidawa guda biyu mana shaida ba abin mutane suka cancanta sai Allah shaidawa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne abinda zai biyo baya ita ce sallah ya ce wa hiya min ahammil ibadat tana ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ibada ya ce wal ibadatu tawqifiyatun su kuma ibada duk abin da yake bauta ne dole sai akwai dalili a kai bayan da za ka aikata wani aiki dole sai da me sai da kana dalili yace wa qad harisa sahaba radiyallahu anhum ala naqli ad-din wa tablighi sunna haqiqa sahabbai sun ba da kulawa da kwadayi akan nakalto addini haka kuma da isar da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallama sai yace wa kana mimma bayyanuhu lin-nas yana ɗaya daga cikin abin da suka bayyana wa mutane sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama siffar sallan manzan Allah yaya yayi yaya manzan Allah ya salla yace hatta innahum naqalu lana adaqqa umuri salat yace hatta da wasu ababe ɗan ƙanana wanda sai an nutsu ake gane su a cikin sallan manzan Allah wani sabai suka kawo su sai suka kawo su adaqqa adaqqa umuri salat allati allati kana alaiha sallallahu alaihi wasallama ya ce naƙalu kulla zalika bi wuduhin tam sun naƙalto ɗan abubuwan gaba ɗaya da bayani filla-filla ya ce wa tahqiqin mumayyaz kuma da tabbatarwa wadda take keɓantacciya ya ce fa kaifa ya futuhum an yankulu wadda al-yumna ala al-yusra ala sadri ba'da ruku ya ce to yaya aka yi ba su naƙalto wa ɗora hannun dama akan hannun hagun bayan an taso daga ruku'i ya ce kawai rashin kawo wani abin nuni na akan ce babu shi magana shi ta farko magana shi ta biyu yake ta fa'in ƙila idan aka ce la yi sallam annahum lam yankulu zalika bal naqaluhu alatara alatara aw alatura ila hadhihi nusus yake cewa idan kuma kace a an nakalto an nakalto bai iso bane ba to aka sauran nusus ne suka iso na sallah ai kamata su zo tare eh bai kamata a samu jinkiri ba wani mallaki a hanya to da sauran maganganu da malam ya kawo wanda yake ga cewa waɗannan dalilai ne a takaice dai shi malam ya ce akan lalle wa shi sun hu zaka iya zaka iya sakin hannunka lokacin da ka zo tsakanin kenan ka taso daga ruku'i kayan ka ji zuwa ga sujada a daidai lokacin da kuma wanda ya dora shi ma iya da irin nashi fahimta wace irin fahimta ce gare shi wacce hadisin da yake cewa kowace gaba ta kuma makomanta makomanta kamar yaya na kahin ruku'i malam ya ce as-sujudu sai magana ta shahi sujada magana ta shahi sujada yanzu ka tsaya bayan ruku'i sami Allahu liman hamida mil as-samawati mil al-ard da sauran irin kalan addu'o'in da makaranta a baya yanzu abinda zaka yi malaki ta as-sujudu sai ka je zuwa ga sujada summa kana sallallahu alaihi wasallama yukabbiru wa yahwi sajidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara sai ya zibe yayi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa amara bi dhalika al musi'a salati ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan mutumin da ya muna sallar shi fa qala lahu yake cewa la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yaqul sami'a Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasila sannan kuma manzo Allah ya hadi wa khalladu dan rafi'u cewa la tatimmu salatu sallah ba ta cika li ahadin minan nasu ga ɗaya daga cikin mutane sallah ba ta cika ba har sai ya ce sami Allahu liman hamida haka ya tsaya ya daidaitu ya tsayu bayan ruku'in nan nashi summa yaqulu sannan sai ya ce Allahu akbar sai sujada summa yasjudu hatta tatma'inna mafasilahu sai yayi sujada har sai gaban shi gaba daya sun samu nutsuwa kenan gaban shi gaba ɗaya sun nutsu ba kana ta yasu jira ba kai tsaye kuma ka juyo ba ka iya zama ba kuma ka koma ta biyu wannan san bata kama da sallama zalla sallallahu alaihi wasallam to anan malam ya mana kaman jerin ambato irin ababen da suka gabata a baya kafin ya zo zuwa ga gabbai ko kuma a ce gaba ta sujada wadda tana ɗaya daga cikin kusan gabbai na ƙarshe a cikin sallah tunda anan malam magana da zai maka kawai magana ce akan raka'a guda ɗaya tilo kenan wa qis ala zalika kai kuma sai kai kiyasi akan haka anan mala yake cewa fa idza faraga min alqira'ati sakata sakatatan bimana yana so maka kamar rezimin abin da ya wuce gaba daya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kabbar alharama daga siffa na daga hannu kala nawa da kai kala biyu jayyid daga su tare da daga su tare da kabbara siga nawa da kai uku kahin da bayan da ko kuma ai tare to bayan kai wannan sai ka runguma hannunka na dama akan hannunka na hagun ko sai ka dora hannun dama akan hannun hagun to wajen dora na mama da matsala sosai ya na ke dora shi kamar yadda muka yi bayani a baya jayyid wannan tafin naka na hannun dama za ka ɗauko shi ka ɗora saman bayan hannunka na hagu amma wannan tafin naka na hannu sai ya haɗa tsakanin tsintsiyar hannunka kuma da nan bayan hannunka kenan haka haka za ka ɗora shi wannan alwadu kenan ɗorawa ko kuma alƙabdu wannan guda hudun da sai su ta yi ƙasa shi kuma wannan babban sai ya hayo sama sai ka runguma haka alƙabdu to bayan kayi wannan sai ka dubi inda za ka yi sujada ka dubi inda za ka yi sujada kuma ka nutsu bayan ka nutsu mai zai biyo baya sai du'a wani stifta sala ko sai addu'ar buɗe sallah akwai su birjik mala ya kawo da kusan kala guda nawa kusan guda bakwai kenan sai ka zaɓi daga cikin su sai karanta na'am eh akwai akwai kusakure da yawa ko kuma mutum ya rike haka kaga ba ta aka damtsan ka bai ya taba bayan hannunka na hagu la ta aka tafin hannunka haka zaka dora shi kuma zaka dora shi saman kirjinka ba a kasan cibiyanka ba ko kuma ga wani haka kaman baya so ka yi kokari ka runguma shi a saman kirjinka wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abinda mai sallah ya kamata ya lura da shi shine sallar tana ƙara kusanta sallar manzo Allah ladan kai na ƙara karuwa sallar tana ƙara yin baya ladan kai na ƙara yin baya la qaddara Allah kar kasance kasance daga cikin wanda za su yi sallah a dunkula a murga musu ba su to bayan haka sai sai karatu sai karatu addu'a bude sallah bayan addu'a bude sallah sai a uziya a sirrance bayan uziya sai basmala a sirrance bayan ta sai me sai karatun fatiha sai karatun fatiha kuma a wajen karatun fatiha mazalla yana karanta aya aya ko baya hada tsakanin bai ta zarce na ayoyi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin mazalla ba taba samu irin karatun ba duk in yazo ƙarshen aya ya tsaya ko mun gajartar da in yazo ƙarshen aya sai tsaya yaqifu ala ru'usil ayi yanzu bayan ka karanta fatiha ka kare kuma sai ka kawo mata yassara min alquran sai ka karanta ko bayan ka kare shi me zai biyo baya summa taskutu sakatatan yana taskunu taskutu hunayatan sai ka danyi shuru kadan sai ka yi zuwa ga zuwa ga ruku'i to da sauran abubuwan da malai yake malai ambata anan ya kama gano mafi tsawo ba za mu ba za mu karanta su ba da irin haramcin karanta alkur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada haka kuma wajibcin mutum ya daidaita gadon bayan shi a cikin a cikin ruku'i an ya taso tsayi wannan shi ma ga daidaita gadon bayan shi kare a tsaye zamanto kaga mutum a lallunkwashe daga ka gan shi kaga kasala daga ka gan shi kamar yana wani abin da baya so wajibi ne sallarka zaman to ka rika sallah cikin nishadi bi ma'ana kamar zuciyarka tana kauna abin amma zaman to daga ka kabarta sallah to shikenan banda tunani na duniya da wannan ba a ma maganin shi kuma ka rika wani sosai ka sosa ta ka sosa kafa ka kai wa ne kai ka lankwashe kai fa ya rike mutum ya tsaya yana ganawa da ubangiji shi idan ka in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai amsa maka in ka ce arrahmanir rahim Allah sai ya karba maka in ka ce maliki yawmiddin Allah sai ya karba maka kenan ba wajen wasa bane ba to bayan kai waɗannan ayyukan gaba ɗaya abinda zaka je shine zuwa ga sai ka je zuwa ga sujada kuma idan ka je sujada sai gabanka gaba ɗaya sun nutsu malaki ta wa kana idza arada an yasjuda kabbara ya kasance wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya nufaci yin sujada yana ce Allahu akbar sai ya je zuwa ga sujada sai ce wayujafi yadaihi an jambaihi kuma yana nisantar da damtsan shi daga haƙarƙarin shi a cikin sujada kenan ba zuwa za ka yi ba limki haka ka takura haka la diyan da za a yi ka yi ƙoƙari matuƙa ya zama to dai nan ɗinka ka buɗe shi ka buɗe shi daidai gwargwadon da ba za ka cutar da wanda ke kusan ka ba karkar gashi za su jira ka yi kane kane shi kuma ya zo ya rasa yadda zai kenan sai ka daidaita gwargwadon da yadda wurin ya bada amma dai alal akal za ku iya sujada ko a matsayin kuke ba tare da ka ka haɗa haƙarƙarinka ba da damtsanka shi ne malaki cewa kana wa yujafi yadayhi an an jambayhi yana nisantar da sa wannan hakarkar shi sumuhu mai sunan shi damtsan shi daga hakarkare shi summa yasjudu manzalla ya sannan yayi sujada wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi yarfa'u yadayhi idza sajada wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada wani lokaci kuma yana daga hannayen shi lokacin da yazo sujada Allahu akbar ya sujada in ya taso zai je ta biyu Allahu akbar ya daga hannayen shi ya sujada idan kaga an haka wannan shi ma sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah ƙarin tafsili ƙarin bayani akan shi zai zo a gaba insha Allah ta'ala a wannan malam yayi magana akan gaban sujada kawai yayi magana akan gaban sujada kawai to yanzu kana tsaye in ka tashi zuwa sujada da guyoyi zaka dira ko kuma da tafin hannayenka zaka safka to shi ne ma yake ce alkhuru allashi su yake cewa alkhuruz ila sujudi ala yadayn bi ma'ana zuwa sujada i'timadan ala yadayn kana mai dogara da tafin hannunka guda biyu amma za ga da yawa suna tada mai da gwiwa to kenan daga yin wannan unwani malar dalilin zai kama maka zai bayyana maka ne akan cewa manzala sallallahu alaihi yana tahiyya sujada da mai da tafin hannayen shi ba da gwiwoyin shi ba shi ne malaki ta wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla qabla qabla rukbatayhi ya kasance manzalla sallallahu alaihi wasallama yana dora tafin hannayen shi a saman kasa qabla rukbatayhi kafin guyoyin shi shikenan magana ta kare kenan ana zuwa da me ana zuwa da tafin hannaye ba da gwiwoyi ba sai ke cewa kana ya amuru bi zalika fa yaqulu har ma kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurni akan haka yana cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yad'a yadayhi qabla rukbatayhi idan dayan ku zai sujada kar yayi gurhanu irin gurhane irin na raƙumi irin na raƙumi yana fara zuwa da gwiwoyin shi suke fara taba ayi sautu ko sauran jikin sai ya sabka sai ka hannun shi saba ko a ce kawo shi daga bai saba to mazalla ce karkai haka karkai gurfano irin na gurfane irin safka na raƙumi yake cewa wal yad'a yadayhi qabla rukubatayhi ka dora tafin hannayenka kafin gwiwinka to amma kuma suna da suke zuwa da gwiwa musa dalili sai dai zama to idan aka kara tsakanin dalilai zama to wannan waɗannan hadilan sirrin jawo an can za a samu hadisi sahihi mazalla ya aikata kaza an gane misali ya tafi da gwiwa a samu wani sahihi ya tafi da hannu idan ka zo tsakanin waɗannan hadisan guda biyu ya kamata a yi eh aljama aura mila tarji ko a haɗa tsakanin su guda biyu gaba ɗaya a haɗa kansu a yaki da su ya yi a kan afifita ɗaya a bar ɗaya to amma ya zama ta ba su haɗuwa kaga anan ba za su haɗu ba ya kamata a yi kenan alƙaulu muqaddamun alal fi'l magana ana gabatar da ita akan me akan aiki bayan shi kuma kafin a zuwa maza a duba darajar hadisin gaba daya a cikin hadisan nan guda biyu sai a jerin gwanon mazajen da suka rawato hadisi hadasana fulan an fulan hadasana fulan an fulan mutum goma sha shida a cikin isnadin misali sai a zo a musu karatu filla-filla wani dan wani an aihe shi a wuri kaza lokaci kaza ya yi karatu a hannun malami kaza da kaza da kaza da kaza ya samu daraja ta ilimi irin kaza da kaza da kaza da kaza ɗabi'un shi da zamantakewar shi a cikin al'umma ga halin shi yadda yake mutum ne mai kyakkyawan hali mutum ne mai kaza mai kaza iya da rukun amana baya ƙarya baya wani ne sai a ji shige sai a ɗauko wani hallau shi ma sai a ɗora shi a sama wani sikelin a mai karatu shi ne suke cewa a jarhu wa ta'adil ko a jarra haka a maka rauni a maka kace-kace da kai kace-kace da kai a ce fulan idribu bi kalamihi alhayr wani in yi magana ku dauke ta ku buga ta da katanga wata da amfani ko kuma a ce fulan sai a ce mai kazzab akan siga ta mubalaga bi ma'ana kathirul kadhibi wani a ce kai ba karamin makareci bane ba duka zaka samu irin waɗannan ko malamai sun yi aikin sun gane ko kuma a ce fulan iya aikata wasu ayyuka wanda ta nakharimul muru'a kamar ba har ba da addinance amma da a mutunce ga abin bai ba misali ga wani hamshakin malami yana ta a sama hanya da rake shi yana fafatawa kaga ba haramun wani ba amma da kamar abu ne wanda ya nakharimul muru'a ta akwai irin waɗannan abubuwan duka wanda malaman hadisi suna aiki da su sai a ɗauko mutum a mai filla-filla wannan mutum goma sha shida da suka zo a cikin isnadin sai an karanta su gaba ɗaya sai aje wani hadisin gehe sai a ɗauko wancan hadisin ɗaya wanda suke kamar cin karo da juna shi ma sai a ma wanda suka rawato hadisin gaba ɗaya wasu irin wannan karatu kuma in ma akwai wasu hanyoyi misali hadisi ɗaya ne mutum ɗari suka rawato shi wannan ɗarin duka an kai an yi karatu a samansu to a lokacin sai a tantance ce a hanyar hadisi kaza ta yi ƙarhi akan hanyar hadisi kaza waɗannan mutum goma sha shida ko sha bakwai suka rautu hadisi nan gaba ɗaya mutane ne yardaddu wanda ba a samu tangarɗa tare da su ba za ka samu mutum wanda an yarda da shi da komi da komi amma kuma sai samu ikhtilaɗi lokacin da ya zo ƙarshen rayuwar shi ya zo ƙarshen rayuwa humumu na duniya rikicin duniya mai yawa sai ya rika sanya wani hadisi a cikin wani hadisi ko kuma wani hadisi wanda malam wane karantar da shi ce wane karantar da shi to duka suna ɗaya daga cikin abubuwan da malaman hadisi ba tsare da su to sai a gaba tantance a wannan hanyar ta hi ƙarhi akan wannan hanyar to wannan wannan hadisi wanda ta hi ƙarhi da shi za a yi daga an ce hadisi sahihi ne ko a ce hadisi da'ifi ne ba haka ba kawai ake hodi da daɗi kamar da muke hodi da daɗi a sai da wasu maza suka bi dare suka bi rana suka bi gariruwa suka tantance kawunan waɗanda mutane suka rawato hadisin aka yi musu karatun nutsuwa to ƙarshe sai a hoto da rizulta a ce wannan hadisi ne sahihi ko a ce wannan hadisi ne da'if ko a ce wannan hadisi ne kaza to wannan iya ɗaya daga cikin hanyoyi na tarji'i kenan ana fifita tsakanin wannan riwaya da wacce riwaya a itimarin akan ƙarhin riwayar bayan haka nan kuma ana gabatar da abinda manzala salasalam ya faɗi akan abin da ya aikata to duka waɗannan abubuwa idan aka zo aka musu karatun aka ga ba a samu ba misali ɓangaren ƙarhi ƙarhin su ɗaya sai a zo a duba ga wanne ne manzan Allah ya fara faɗi sallallahu alaihi wasallam misali a shekara ta bakwai ya ce ai kaza a shekara ta takwas sai ce ka ai kazan nan yanzu ga sana'a da sai da guda biyu watakila duka ingantattu ne to amma zuwa ne za ɗauka aiki da shi ga ɗaya ya ce ai ɗaya kuma ya ce ka ai sai a ɗauko magana ta ƙarshe wadda masu Allah yi kenan wacce ya zama tumi mansuhi an shahe shi an shahe shi an shahe hukuncin shi da wannan sabon hukuncin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to shi ne anan malam yake cewa kamar za mu zo mu karanta suwar suke tahiya akan guyoyi da dalilansu yanzu anan da malam ya kama magana akan zaka tahi sujada da hannayenka kuma za ka yi sujada akan gabbai guda bakwai tafin hannayenka ɗaya biyu goshinka da hancinka ana irga su a matsayin gaba ɗaya kenan uku duk mutumin da ya sujada da goshi bai dora hancin shi a ƙasa ba to sujada shi ba ta yi ba sujada shi ba ta yi ba sujada ba ta yi ba kenan sallar shi akwai kalubale a cikin akwai alamatar istifama a cikin sallar shi tun da zubewanka a ƙasa da dora hancinka a ƙasa shi ke nuna cewa lalle kayar da cewa kai ba komai bane ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ɗarin idan yana jin jabberanci yana jin cewa a shi ba shi daban ne me yake yi daga hanci ki sama to lokacin da ka kaskanta gaban Allah ka ɗora wannan hancin naka a saman ƙasa kenan hancinka da goshinka wannan matsayin gaba ɗaya suke sannan guyoyinka guda biyu gaba ɗaya gaba ɗaya dama da hagun an sami guda nawa guda biyar sannan a ƙurafin adamai yatsotsinka na ƙafar dama da yatsotsinka na ƙafar hagun wanda za ka tankwasa su haka kai kayi sujada amma su yatsotsin naka sai sun kalli gabas ba haka ake ba haka za ka maka ba ko kuma wani ka gaya mata haka yatsotsin suna kallon yamma sun yi baya a yatsotsin ka gabas za su kalla an kai rukui an kai sujada afon lankwasa ƙawaka za ka yi haka yadda za ta kalli yatsotsin ka za su kalli gabas kenan insha Allah ƙarin bayani akan abin da ya shafi sujada kenan zai zo a cikin darasi na gaba da izinin Allah subhanahu wataala za mu dakata za mu dakata da izinin Allah na'am yawa kenan a kafin ka zo a cikin iya da kyau mal ali a samu takardu kenan duk wanda yake da tambaya sai ya rubuta